والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda aka saba gudanar da karatu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin Usman bin Affan dake Matsango bypass malama ta alƙawarinta mana insha Allah kamar yadda aka gudanar da wancan sati a masallacin Hajji Abubakar Ali insha Allah yau za a shi ma goren Ramadan a cikin wannan majalisi maudu'in da zamu yi kenan yau insha Allah da fatan ƴan uwa za su ba da haɗin kai da nutsuwa da sauraro yadda ya kamata domin ka ji daidai ka isar da daidai Allah ba mu ikon isarwa kuma Allah ya sa mu riƙe daidai mu isar da daidai insha Allah yanzu malama za ta dora a yadda ta tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah na gode wa Allah mai komai mai kowa wanda ya ba mu ikon halarta wannan majalisi mai tarin albarka Allah ta'ala ya taimake mu da muwafaka a bisa abin da zamu gabatar a maudu'in da muka dauka tun wancan sati a tattaunawa akan Ramadan wanda kuma a gaskiya saboda irin wannan makarar ya janyo sai muka takaita darasin muka dan takure shi kusan ba a kammala ba sai nace to sati mai zuwa zamu kammala a wannan masallaci insha Allah Allah ta'ala ya samu dace kasancewar Ramadan ta tafo muke fata mu ga yaya zamu mu tarbeta mu riske ta cikin nasara mutumin kirki ne sai aka samu su su bi sun ga wata to su ma wa'annan sun isa su wadatar da al'umma Na mataki na ƙarshe shine aka ce al'umma ko jama'a wa'anda suka kalla yanki yanki misali nan matsango sai a ce ai matasa sun ga wata kawai sai a ji suna ta wannan bige-bigen ai su sun gani ni ma na gani wani ma ya gani a can kasuwar kaji su ma sai su ɗauki kowa ai sun ga wata da idon su ga su mutanen ba wai masu mahimmanci ne ko wasu na daban wanda shari'a ta wakilta su zai su yi duban ba a'a amma yawan su yakan sa a amince an ga watan ko ka ji can ƙauyen an gani can ma an gani to wannan da suka gani daban-daban da yawa ya gamsar da al'umma to ya ake a samu adalin mutum a yadda shi adali ne qualification ɗinsa ya kai nagartar da daga ya ce ya ganin za a aminta tunda yanzu ana amfani kamar yadda bin umar ya ce shi shi kaɗai ya ce ya gani kuma aka yadda aka ɗau azumi to a yanzu ma muminai guda biyu managartattu suna iya ba da labarin sun ga wata kuma a ɗauki azumi to ya za a yi a gane adalai ne shari'a ta ce na farko dai mutum ya zama musulmi ne ba kafiri ba ya zama baligi ne ya zama baligi ne ba yaro ba sannan ya zamo yana da cikakken hankali ba taɓu-taɓu ba ne sannan mutum ne mai nagarta an san shi baya ƙarya an san shi baya sata baya fasikanci duk wani abin ƙi baya ciki ba a taɓa kama shi yana wani irin rashin kirki wala'alla a yara ba in ka sanu da sunanka a irin wa'annan laifuffuka a anguwa kai mutumin banza ne ga kada cijo amma baka da kamun kanka to ko ka ga wata kai baka cikin wa'anda za a dauka cewa ka ga wata nagartar mutum tana iya bashi yadda a irin wannan bangaren sannan mutum ba mai kirkiran bid'a bane wadda za ta kai ka ga shirka ko ga kafirci. Koyaushe yana ƙoƙarin bin kitabu da sunna. Sannan mutum mai tsayayyar zuciya ne. Misali, akwai wanda yanzu idan misali aka ga wata sai ka tafi ga fada za ka ba da labari. Na farko za ka yi intabiyu da liman ko sarkin malamai. Kun ga wayannan mutane ne lafiyayyu da aka saba mu'amala da su, ba za ka ji tsoronsu ba a irin tsarinsu. Za ka ba su labarin kaga wata a guri kaza, ƙarfe kaza da minti kaza, komai sai ka faɗa. Sai su kai ka ga mataki na gaba. Su ne mutanen fada. Kamar a ce ko shamaki, ko sarkin yaƙi, ko wani dai mai izza a cikinsu, shi kuma zai tambaye ka irin tambayar fada kai ka ce kaga wata a ina kaga wata zaka ji tambayoyin irin da zafi to ya zama duk daga wannan yanayin fadan da ta shigo maka zuciyarka a tsaye take cewa ka gani karfe kaza da minti kaza lokaci kaza baka canja ba za a baka mintoci sai a sake zuwa maka da wasu mutum bi sai su kara maka wannan tambayar abin da ɗazu aka tambaye ka yanzu ma shi za a tambaye ka baka canja amsa ba yanda ka faɗa ɗazu haka za ka faɗa ganin watan nan ba abu ne mai sauƙi ba yadda da ganin ba abu ne mai sauƙi ba wanda ya ganin ma shi ma ba abu ne mai sauƙi a gare shi ba kaiwa shaidar amma kash sai ka samu mutanenmu a sha wannan wahalar a tantance a tabbatar har ta kai ga mai alfurma sarkin musulmi gaskata ya yadda sai mu saura da cewa ba mu ɗauka ba ba mu yadda ba ai sai na gani ko ai sai wata ya cika bara a asibiti na ji wanda tijan da yake cewa har yana alfahari yana nuna matarsa ke bara nawa muka yi ta ce talatin da ɗaya da Allah watan Allah akwai talatin da ɗaya baran shamfa shi ma talatin saboda su dole sai sun cika ai sai sun gan shi rayal ayin ba kuma cewa aka yi sai mun gaba Allah ta'ala ya ce shaharun ramadanan lazi unzila fihil qur'an watan ramadan wannan wanda aka saukar da alqur'ani a cikinsa sa yace hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan shiriya ce ga mutane da wata hujjoji bayyanannu yace wa man shahida minkum ash-shahr wanda ya shaida shaidawa gani ne shaidawa sauraro ne ko riskuwa ka kai lokacin yanzu wanda ya mutu jiya yau aka ga wata ya shaida wannan ranar wa man shahida minkum ash-shaha falyasumhu duk wanda ya riski wannan lokacin to kawai ya azumi ka shigo cikin watan an shigo cikin watan da kai to falyasum yace wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukar. Sassauci irin na Allah, da rangwame da afuwa. Tun ba a je ko'ina ba sai ce duk wanda ya kasance yana rashin lafiya, ko halin tafiya ya same shi, to shi ya sha sai ya rama a wasu kwanakin na daban. Ya ce, Yuridillahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah yana son ku da sassauci baya nufin ku da me kunci ma'ana in zaki tafiya kowa san tafiya nau'in azaba ce wani tun daga garin ku zaki fara shan wahala sai ki zaman awa biyu a mota rana tana doka ki kuɗi ba ku kama hanya wani a samu matsalar mota ta lalace wani sai kin saukar drop a wannan garin ki sake shiga wata motar daban sai ki jiga ta kafin ki je gun da zaki je Allah sai ya ce ki sha a rashin lafiya kike yi ga ciwo kuma ga yunwa Allah ya ce ki sha saboda me saboda Allah yana son mu ne da sauki a cikin lamuranmu baya nufin ya kuntata mana yin hakan Allah ya ce ya yi ne ko don za mu girmama shi mu yadda da shi don Allah Allah ya isa ki ka girmama shi ya maka sauƙin ko bai maka sauƙin ba ya cancanta ka girmama shi ko bai mana rangon mai musha azumin ba in an ce dole ma sai kin yi wallahi ya cancanta ka gode mishi ko ba komai da yayi ki ya baki rai ya baki lafiya ya barki da hankalinki wani yana nan shekarunku iri ɗaya amma tun da ya zo duniyar bai fahimci ma menene duniyar ba saboda hauka yake wani yana cikin duniyar amma shekara biyar bai iya ya tashi da kansa ba sai an tashi sai an kwanta shi kefa ya barki da lafiyarki ‘yan uwa lafiya arziki ne, imani arziki ne, sai muka ɗauka cewa kuɗi ne kaɗai arziki. Wallahi daidai da ‘ya'ya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu arziki ne, ka yi ƙoƙari ka inganta suka ba su nagarta su zame maka abin alfahari, musamman ranar alkiyama. Annabi ya ce zai alfahari da mu, da ‘ya'yanmu, amma wane irin ‘ya'ya, nagartattu. kullum na jan hankalinmu iyaye mata mu yi ƙoƙari mu ajiye nagartattun 'ya'ya a doron ƙasa ko baki mutu kin bar ƙwandala ba ko baki mutu kin bar gado ba kin bar babban jari a duniya su ma Allah ya sa su haifi irin wa'annan sai ki ga har doron ƙasa ya shanye jikokinki ba su daina gadar da alkhairi a duniya ba ba kuɗi ne kaɗai arziki ba to Allah ta'ala a ƙarshe dai abin da nake so mu fahimta a nan gurin kalmar riskar wata tun da muka riski wata to azumi ya waje ba a kanmu Allah ta'ala ya sa mun wuce wannan gurin cewa mu kan ba za mu ɗauka ba har sai mun ga wata mu kan ba za mu ɗauka ba har sai wata ya cika wannan duk da Allah a da ne ake yin sa yanzu ilimi yayi yawa ko jikarki a gida za ta karanta miki ki fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace sai mataki na gaba abubuwa da suke cinye mana ladan azuminmu ba tare da mun kula ba ko ba tare da mun sani ba abu na farko yawan jajanta wahalar azumi a lokacin da ake yinsa ko lokacin da aka kai shi sai ki ji rige-rige ana ba da labari wa juna ke ma fakin yi azumin nan nima na yi na ji yadda na jikin ji yadda kika ji sai ki ji ana ka'ai azumin yau akwai wahala ka'ai yau akwai rana Allah ne ya saukar da ranar ya saukar ne don nema wa azumin naki daraja sa ku fahimta kamar ya bara yanayi ya nuna kamar a sanyi za mu yi azumi amma wani ikon Allah a cikin ƙaramin lokaci sai sanyin ya zama bashi yanayin zafi ya kawo kayi duk abin da ka wahala a kansa Allah ta'ala zai samar da kai lada ninkin ba ninki a kansa me yasa annabi ya ce in ya tashi zazzabi ko ya tashi rashin lafiya ana mishi dublin ne ana ninka masa azabar cikin jinyar da yake yi ne sai ce saboda Allah yana so ya ninka masa lada ne ashe ninka azabar ma Allah da saninsa yana son mu da lada ne saboda ba ma yawan aikin ƴan uwa mu gane iya ramadan din ne fa muka keɓe ta a matsayin aiki kullum ina faɗa mu da kanmu ma mun shaidi kanmu ana fara ramadan za mu fara ya ibada ya ibada jiya kin yi sallar dare yau kin yi karatu ɗazu kin fita masallaci kin ji karatu kina ganin kin yi ibada har kina yaba kanki yar uwarki tana yaba kanta kuna gaisawa da juna ya ya ibada daga watan ramadan ya wuce ban ƙara jin wannan gaisuwar a gari ba ko da wanda yake yi ban ƙara jin wanda ya ce ya ibada ba dan Allah mu ba musulmai ba ne? an ce mana mu keɓe wani lokaci don yin ibada wani lokacin kuma mu huta? Ai, Ramadan so ake seta mu, ya seta mu, yadda ya seta ki kika hau hanyar nan to ɗoɗar tafiya kawai ba waje. Sai ki zama kullum cikin ibada kiki. In baki iya azumin annabi Dawud ba, yau ki yi gobe ki huta, yi litinin da Alhamis. in baki iya wannan ba yi na tsakiyar wata guda uku kadai zaki annabi ya ce ya isar da ke duka wata gudan ciyarwa muke a ramadan mai ta sadakoki mai ta alkhairai mai ta waye ne ɗib daga ramadan ta wuce shi kenan sai kowa ta daina shi ma wannan ba a ce ki daina ba ki dan kyautata gwalgwadon samun ki duk abin da ake a ramadan tarbiyyar mu ake so a gyara mana amma fatan shine bayan Ramadan din ma mu ci gaba da aikata alkhairan to abin da yake ba mu wahala kenan bayan Ramadan sai mai dif saboda haka mu daidaita kanmu mu dauka kanmu kullun cikin ibada muke mu dauka kanmu ba za mu daina ibada ba mutuwa ce mai raba ki da ibada duk wacce ta ji cewa wai ta gamsu da ibadarta to akwai kokonto a cikin imaninta shi mumini kullun so ake yana kwaɗayin rahamar ubangiji kuma yana jin tsoron azabarsa kana ganin kaman kana aikata daidai kuma kana ganin kaman kana kuskure wannan ne zai baka dama ka daidaitu ba za ka ji cewa ai kai kawai kana kan daidai ba Allah ta'ala ya sa mu dace sai abu na biyu yawan surutu wanda yake iya ba da dama a yi ƙarya yake iya ba da dawa a yi munafurci a yi gulma a yi wasu abubuwa masu kama da haka laifi ne ga mace mai azumi ta keɓe don surutu kawai hira banza mara amfani domin a cikin hira sai wasu maganganu su shigo wanda a tattauna cin naman wance da bata nan ko ki ƙarya a wata daga cikin masu azumi annabi ya ce akwai wanda kishirwar banza kawai suka sha dama sun ci abincinsu shi ya fiye musu alkhairi saboda me ba fa iya ci da sha kaɗai bane ake kamewa ya zama an yi azumi dukkan gabanki so ake su ma su yi azumin kowace gaba taki so ake ce azumi bakinki ba zai faɗa ba sai abin da Allah yake so idonki ba zai gani ba sai abin da Allah yake so hannunki ba zai taba ba sai abin da Allah ya masa umarni kazalika kafarki ba za ta je gun da Allah bai mata umarni ba dukkan gabanki ki yi azumi da su sai azuminki yayi daraja ke ma kuma sai Allah ya daga ki sai ki daraja wannan shine cikakken azumi wannan kuma shine nagartaccen azumi ba ana azumi kawai babu nutsuwa babu tunani kullun kana aikata abin da kaga dama ka bata miji rai ka bata kishiya rai ka bata dan miji rai kai dai kawai bukatar ka kai ta biya a dukkan kyautatawa da zaki tana cikin aikinki ki sai fasikanci kowane iri. Fasikanci yana farawa daga harce. Za ku ji akwai matan da ba sa kama harcensu, za su iya yin magana ta batsa kowane lokaci. Ba sa kama kansu, za su iya kallace-kallacen banza suna tunanin sun rage lokaci. to din nau'in fasikanci yana cinye ladan azumi saboda haka sai mu kiyaye ka san ina ka je ina ka dawo ka irga wa kanka da garin Allah ya waye bayan kin yi asuba wala Allah ma kika yi azkar dinki baki koma ba sai da rana ta fita kika yi nafilar raka'a biyu kika dan ki shingida dan awa daya awa daya da rabi ka tashi kin yi wanke wanke kin yi kaza kin yi kaza kika zo ki yi walaha ki dan yi tilawar qur'ani zaki fita masallaci jin karatu sai ki irga ki ga alkhairan ki su suka fi yawa ke ma wallahi sai ki ji dadi da nutsuwa a ranki amma ki irga tunda kika tashi bala'i kike wa mai gida bala'i kike wa yaran gida tashin hankali ne yanzu daban na dazu daban kina kawai cikin damuwa da damun wani kuma ke baki huta ba baki bar wani ma ya huta ba so duk wanda yake azumi kuma yana cutar da wasu da bakinsa ko da hannunsa to lalle ya sheda cewa azuminsa mai ragaggen lada ne wala Allah ma ƙararren lada saboda haka mata mu iya bakinmu mu kiyaye kanmu ga aiwatar da wani abin da zai lalata mana darajar azumin idan Allah ya taimake mu mun kiyaye wa'annan abubuwa mun zama su ba za mu yi su ba to sai mu kokari kuma mu ga menene zamu yi shi kuma ya kara mana darajar azumin namu na farko akwai tilawar qur'ani ko ke ba muhaddaciya bane iya abin da kika sani daga alamtar kaifa zuwa nasi yi ta maimaita shi ulfuwa kadai kika iya yi ta maimaita ta malama suka ce kulhuwan nan guda uku in kika yi ta tana da daraja da kima kwatankwacin saukar qur'ani ba ga ma'anonin ba amma ga ladan in kika tsarkake niyyarki to me zai hana ba za ka zama mai kokarin tilawar qur'anin ba sannan akwai ciyarwa kina azumi kuma ki yi kokari ki ciyar da wani mai azumi ‘yan uwa ba sai an yi kuɗi fa ake ihsani ba ɗan ƙaramin abin da kike da shi ko sirki ne ko kunu ne in kika yi ki samma wani kar ki jira sai kin yi kuɗi ba ki sani ba ku har ki mutu ba za ki yi kuɗin ba so a ciyar ciyarwa tana da fa'ida kuma tana da dalilai da suke daga darajar azuminki. Akwai ihsani a ‘yan uwa da muka saba, kaɗan je gidan wance ka mata alkhairi, ka kira ta a waya ka mata alkhairi, ka gaya mata kalmomi masu daɗi na girmamawa. Akwai tausaya wa ƙananan yara, wasu ƙananan yaran abin tausayi, ba azumin suke ba amma ba abin da za su sa a bakinsu. wallahi ba sa azumi amma ba za a iya saman musu ko da garin kwaki ne da za su sha ba. ‘Yan uwa mu duba su wa'yanan yaran. Mu kyautata musu, su ma suna da haƙƙi na a kyautata musu. Akwai dukkan abin da mutum zai yi ya zama kyautatawa shi ma wallahi ya shina. Dukkan abin da za ki yi ya zama ya kyautata wani ko ya samar da wani jin daɗi ke ma kin shina so kowa ta yi iya ƙoƙarinta ta ga me ta yi mi ta yi wa uba sai addu'a lokaci ne na addu'a lokaci ne na karɓan addu'a lokaci ne na samun yardar Allah amma idan da me imani sharaɗin karɓar addu'a mata mu gane yawan imaninki. Allah ta'ala ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni. Ya ce fa inni ƙaribun ka ce musu ina kusa-kusa da su, ujibu da'awatar da'i iza da'ani. ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya tambaye idan ya roƙe ni. Duk wani wanda ya addu'a, Allah ya masa alƙawarin zai amsa matuƙar da ya roƙe shi. Ya ce, Falyasta jibuli, sharaɗin ƙarshe sai ya ce, Wal yi uminu bi, a nan magana ce. Su roƙe ni na amsa musu, amma menene sharaɗin ya ce su yi imani da ni. rashin cikakken imani ko nagartaccen imani shi yake sa a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a sai ki gaba a karɓa ba. In kin yadda Allah ya yi alkawari zai amsa miki, wallahi in kin yi addu'a za a karɓa. In kin ɗan ji kina ɗan jin sako-sako, ni kan ma dai ta, a dai mu roƙa, amma ina ne, irin kana jin daman annabi ya ce yastajibu li ahadikum ko ana amsawa ɗayan ku malam ya ajil matukar bai gaggawa ba duk sanda kika dade kina roƙon karki tunanin Allah bai ji bane ko Allah bai amsa bane a lokaci ne shi Allah yayi alƙawarin komai yana da wa'adi a gunsa idan wa'adin da za a baki kaza bai yi ba to fa ana aje da addu'arki ba kuma mantawa akai ba in lokacin ya sai a baki. Mata mu daina ɗaukan kuɗinmu muna kaiwa wasu suna shan jarmiya kina shan koriya a gida ga Allah ya gaya mana mu ma zai karɓi tamu in dai mun yi imani da shi abin da ya dace shine mi mu kyautata imanin namu matukar muka kyautata imanin mu to wallahi mu ma in mu roƙa za a yi mana saboda haka babu wani wanda zai ce wai shi ai in wane ya addu'a ai kaman yankan wuka ke ne biki inganta imani ki ke ma ki yi ta kaman yankan wukan ba saboda haka sharadin karban addu'a shine mi imanin mutum ka yadda Allah bai ware ka ba Allah bai ki ka ba yanda yayi wa kowa ke ma in kin nema abun sa zai miki magana ta gaba zan tawo bangaren sahur saboda akwai wasu daga cikin mata da matasa da suke da shakku akan sahur sai kaji ana aini ban na sahur aini in ne sahur damuna azumi yake wahala yake bani ɗan uwa dukkan abin da shari'a ta ce a yi mu yi dan ɗa'a a shari'ar ba don jin daɗinmu ba annabi ya ce fasahar ya ce fatasaharu ko? hadisin ya ɓace mu zan tuna kafin na gama insha Allah annabi ya ce mu yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur idan har annabi zai ce yinsa yana da albarka ke kuma ki ji cewa in kin yi zai dame ki to kenan kin daura wa kanki cewa annabi zai cutar da ki shi ya ce yin alkhairi ne ke kuma kin ce ki yin sharri ne so dole mata da matasa don mutane biyu nan su ne suke da matsala akan sahur bai kamata a ce annabi ya ce a yi abu ki ɗan jikin ɗan yi ɗarɗar a ranki ba. Kuma sahur ɗin nan sai aka ce ba idan abinci ne ba kya so ki ci ki ƙoshi, ki sha ko ruwa ne. Wani hadisin ma cewa ya ce, Inna Allah wa mala'ikatihi, da Allah da mala'ikunsa, yi salluna alal mutasahirin, suna yin salati ga masu saur. Kun tashi kuna ta saur, Allah ta'ala da mala'ikunsu suna miki salati, ke yanzu a ce Allah yana miki salati. Ki bar wannan darajar ta wuce ki? So sai ina ganin in ba kya saur, ki koyi saur uwa. Kuma koda da ruwa ne, ko kunu, sirki, a shayi, wani abu mai sauki dai in ba kya son ki ciki koshi ne komai kika sa a bakin ki da suran saur insha Allah ya wadatar sai addu'a lokacin shan ruwa ba lalle ne wai dole sai ke bantacciyar addu'a ba a'a addu'ar ki taki personal abin da kika sa a gaban ki damuwar ki damuwar mijinki damuwar ƴaƴanki iyalanku ga baki ɗaya ƙofa a buɗe take a karɓe ta kai tsaye. Wasu malaman suka ce kafin ka sha ruwa. Wasu malaman suka ce in ka sha ruwa. ‘Yar uwa, wannan ma wata gaba ce da za ta hana ki cinye kuɗinki a gurin malam. Ana azumin nan, an yi abin shan ruwa da ƙyar, amma fa jira kike a sha ruwan kin tattara wata ‘yar dubu biyar za ki je ki gaya masa damuwa kala kaza. mata ba ma iya ɗaukan naira dubu biyar mu sayo kaza mu dafa mu ci a ranmu don jin daɗinmu don walwala don kyautata wa gidanki amma muna iya ɗaukan dubu biyar mu kai wa malam shi kuma ya sha jarmiyar kuma akan dukkan wata damuwar da ta kai da wacce ba ta kai ba wallahi duk wanda ta kadarta wa kanta ta ajiye wani malami a gefe sai ta bashi kaza ya mata kaza sai komai naki kawai kin ta'allaka da shi wallahi kin yi hasarar rayuwarki ‘yar uwa duk daren duniya ƙarshen dare gab da asbahin nan kika tashi kika ce Allah ya miki wallahi zai miki yanda yace yana nan kusa kusa da ke ke ma ki yadda yana nan din kusa kusa da ke rashin jin biki gamsu kin yadda da hakan ba shi ya janyo kike ta addu'ar ba amsa ba me ya damuwarki rashin walwalar cikin gida rashin walwalar da ƴaƴanki rashin haɗin kan kishiyarki damuwar matan dai bata wuce wannan abubuwan ba baban wane ya mun kaza baya darajanta ki baya kimanta ki ki nemi daraja daga gurin Allah in Allah ya so ki ya girmama ki ya darajanta ki wallahi namiji dole ya girmama ki ya darajanta ki ƴaƴanki ba sa girmama ki ba sa jin maganar ki nemi shirya a gurin Allah Allah zai shirye da su domin me ai ba wai tarbiyar ki bane take gyara ƴaƴan take tafi da su daman ba iyawar ki bane annabi da kansa Allah cewa yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai din nan ba za ka shiryar da wanda kake so ba ni Allah ni nake shiryar da wanda na so so ki gane shiryar ba taki bace ta Allah ce ki hana idonki bacci yar uwa ki gaya wa Allah kafin damuwa ta dame ki kafin damuwa ta ci miki zuciya ta ishe ki zaki nemi sassaucin ta dama talauci ne ya dame ki rashin kuɗi ne ya dame ki wallahi ki gaya wa Allah wallahi ba wanda Allah ya manta sai wanda ya manta kansa duk wanda ya tashi ya gaya wa Allah wallahi Allah zai share masa hawayensa ina gaya muku wannan wallahi da yaƙini duk wacce ta ji ta gamsu Allah zai mata billahi alazim Allah zai mata ƴan uwa mu daina ɓata lokacin mu muna ɓata kuɗaɗen mu zancen bin bokaye ga mata musamman a wannan wata da muke harsashe zai shigo ya same mu wallahi abun kunya ne kina da mahaifiya tsohuwa je ki zayyana mata damuwoyinki babu kaza da kaza ya taso ki ga dai yanzu kazan nan abubuwa duk sun dagule babu ki min addu'a wallahi addu'ar mahaifiyarki kai tsaye Allah ta'ala zai karba tare yaranki a gida ku zo ku mana addu'a abu kaza da kazan nan da ya gagara Allah ya sawwara mana wallahi Allah yana jin addu'ar mu kowa ta tsarkake niyyarta ta ƙudurta abin da take so wa ranta, ta yi addu'a don shi, ta ga cewa za ta san canji ko ba ta san canji ba? Ba wata addu'a wata wai wanda dole sai ita ne in kin yi ta za a karɓa. Dukkan sunayen Allah nagartattu ne, da kowane suna kika ga dama kiraye shi ki gaya mishi damuwarki. In Allah ya yarda Allah zai yaye miki. so mata mu tsarkake zukatanmu kafin Ramadan. Mu koma ga Allah, mu nema a gurinsa, mu nemi ilimi, mu nemi lafiya, mu nemi arziki. Ba laifi ba ne neman arziki, amma in nema kika yi da yardar Allah, to daman zai baki wanda zai amfane ki. Kazalika shi ma ilimi, in kika nema da yardar Allah, to Allah zai sa masa albarka. Sai kiga abin da kika shina kaɗan ne, amma ya yarwata al'umma. So ku kyautata, Allah ya kyautata muku. Magana ta ƙarshe, lokaci ko? Malam ya ce a tuna sarwa mata, masu gwalagwale, masu zinariya. lalle su sani cewa zinariya ana fitar mata zakka watannin zakka yayi abinda harsashe ya nuna shine cewa da mata suna saka gwalagwale ne dan ado amma yanzu harsashe ya nuna gwalagwale ana ajiye su ne don dala ta faɗi sai ka saya ya zama kamar wani nau'i na kasuwanci ko idan dala ta hau sai ka sayar wani cinikin sai ya ninka darajar kuɗin sau biyu ko sau uku kin saya miliyan biyu in kin tashi sai ki zo kin sayar miliyan shida miliyan hudu mata sai suka ɗauka cewa wannan zinare ne ba a yi mashi zakka ai wannan sarƙa ta ce ba kuma wani abu ne sabo ba shi fiƙihu kullum yana tafiya ne da tsarin da aka yi ciki shari'ar ita ce dai amma abin da ake karanta a society to fiƙihu abin da zai hanga kenan watanni kamar biyu baya an naɗa sarauniyar gwal ko a afirka wanda gwal ɗin ƙirjinta wala Allah zan kwatanta shi da tire ko da me zan kwatanta wanda sai kai talaka ma sai ka ce ya maka nauyi ko kuma sai ta zama gaba ɗayan su haka kowa haka kirjinta yake cike da gwalagwalai mallam yace a bincika shin mata masu irin wannan gwalagwalan suna cire musu zakka idan da mata masu wannan gwalagwalan suna cire zakka da mata sun daina talauci dole dai ke ma akwai ‘yar uwarki masu irin wannan gwalagwalan, me yasa ba su cire sun miki zaka ba. Saboda hakan nan, idan ke ne kike da shi, ‘yar uwarki ne take da shi, masu ji a rediyo ne za su ji, masu kallo a social media ne za su ji, su shina cewa su tuna akwai zakka a kansu ta wannan gwalagwalan da yake wuyansu. zabba ma ina ga yanzu an daina sa su dan ado sai dan kawai a gansu sai ki ga zobe kaman goro a bayan hannunsu haka dan kwalele wala Allah in ke ne ya ishe ki komai da komai ko to shin suna cire masa zakka saboda haka abin dubawa ne mata mi kokari mu isar da sako ga masu hali lalle lalle a tsarkake zuciya, a tsarkake dukiya. Na Allah ya ce, Kuzmin amwalihum sadaqatin ka karɓa daga zukiyarsu sadakoki, ta ɗahirhum ga babban fadalilin, karɓan shi ne yana janyo a tsarkake maka dukiyar. Idan baki bayar ba, ke ne kika bar wata dauda ko wata cutarwa a cikin dukiyarki. So, Allah ya taimake mu, mu tsarkake zuciyar tamu, mu fitar da haƙƙin Allah, kuma har sauran ‘yan uwa mata talakawan. Muna nan da kiwo a ƙauye, idan dabbobi sun kai ƙimar zakka, a yi ƙoƙari a fidda zakka. haka nan magidanta ki san mijinki manomi ne buhu kaza yake samu amma ba matsala sai ku zo kawai ku lode a store ki gaya mishi ya fidda zakka an kasa gano menene matsalar talaucin kasar mu saboda haka muke leƙawa lungu lungu a gano menene damuwar rashin fidda zakka yana iya gadar da talauci a yanki ƙasar da suke fitar da zakka suna iya samun nutsuwa da kwanciyar hankali kuma suna iya samun yalwar arziki to Allah ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika
alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malama Zainab Aminu Halluru kenan shugaba ta nisa'u sunna ta katagum local government sakatariya ta women in da'awa a Katagum Local Government, haka zalika coordinator ta Ihsan Zaka and Waqaf a Katagum Local Government, shugaba ta mu'assasa ta Katagum Local Government. Allah ya saka da alkhairi Ubangiji Allah ya sa a mizani, Allah ya ji kan magabata. To mata kun ji dai da gurin Ramadan ya kasance daga bakin malama. Tabbas mu sani kamar yadda malama ta faɗa, shi addinin musulunci ya ce mana ba a tafiya sai da shugaba. ko tafiya za ku yi dole sai da shugaba haka addini ya tsara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka sahabbai suka yi haka tabi'ai suka yi to haka zalika mu ma ya kamata mu yanzu aka ce shugaba ne za mu yi tafiya aka ce to wannan shine shugaban da za mu yi tafiya wani gari da muka je aka tsaya da mu ana tambaya mu ina za ku je shugaba shi zai yi bayani ya ce ai mutane ne da kaza masu ta'aziyya ko masu tafiya musabaka ko masu zuwa biki daga gari kaza muke za mu je kaza ba wanda zai magana shi wannan shugaba idan wani abin da zai taso shi wannan shugaban shine mai kariya shine mai ba da amsa to sai aka ce wannan shine shugaban mu a addinin musulunci kun ga ba zai ce da shi shugaban yanki kaza bane ko ba ba a ni na yan izara ni na yan dariƙa ni na yan waye duk an ce shugaba ne na musulunci to matukar an ce shi wannan shugaban namu da muka yi da shi ne yake shugabantar mu addinin musulunci ya ce an ga wata kuma sun tantance sun duba kwalitin wanda suka ce sun ga wannan wata ya yi daidai da addini ya tsara shi kenan tunda Allah ya ce mana idan muka riska mu ɗauka shi kenan shugaba ya ji sun yadda sun tantance an ce to an ga wata tabbas goban Allah ya kan mu ɗaya ga watan Ramadan to ya zama wajib akan kowa ya ɗauki azumi duk wanda bai ɗauki azumi ba ko to ya zama shi baya tafiya irin ta tsarin wanda aka ce da shugaba ya bar shugaban kenan dan gaskiya wannan ya zama kamar irin jahiliya period ne ma a da ake ta yin wannan abubuwan yanzu mu gane mu gane yadda ya kamata in ke ne mace baki gane ba yau gashi kin gane a mijin ki ne bai gane ba kin san hanyar da zaki fahimtar da shi ya gane daga an ce an ga watan azumi shikenan sai mu dauki azumi Allah ta'ala ya datar da mu ya samu na albarka a cikin abin da muka ci sannan batun da sahur da malama ta mana mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya fi amfani hikimar a ciki shine yin sahuri yana kawo ƙarin lafiya da nagarta a jikin ɗan adam haka ne duk sanda kika yi saur insha Allah yana kawo miki kariya na wasu cututtuka da jinya da yake taba jikin garkuwar jikin dan adam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba fadan abin da yake ba daidai ba ko kuma kici ai ni in nan sai in ji ciki na ya kumbura wala Allah kin cin baki tashi kamar yadda addini ya tsara ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ka ci abinci akalla kada ka kwanta sai ka samu kamar taku 40 to maybe ke kina dan buga saur ɗinki kawai sai kika kishin giri a wajen wasu ma fa idan aka yi dogon saur fa sai kika ba samu sallan asuba ba kin kwanta wajen kin yi bacci ya ciki ba zai zama zai damma ba ko kuma kin yi overload kin cikin cikin ciki irin na yarinta ki ciki ciki cikin cin safa kin cin ranan ki kike gani saboda ki samu rashin jin yunwa ko kuma kin dauki abin da bai nuna sosai ba kun sai yanzu muna girki waya waya matan zamani a da iyaye tun azahar din farko ake dora girki amma mu yanzu wata sai la'asar limumin ta daura girki amma minti kaɗan watsa tsaka an ja gangara shi dama abin daga gona ma an shi gaggawa ya zo da wuri bai nuna ba haka mu ma girkin bai to dole ciki ya ji yayi wani ya ji wani abu daban kuma daga farko Ramadan dama dole ciki ai ba ma cin abinci mu yanki dare mu ci abinci ko dole zai ji sanjin wani abu wanda bai saba ba ke kin san yadda zaki ki bashi abin ba zaki bashi mai nauyi wanda zai sanja miki ki ji baki jin daɗi ba sai ya saba sai a hankali kamar yaro ne mai koyon tafiya raɗe ba zai tashi kawai ta ruga gudu ba ai daki daki ake abin abu to sai mu duba hikimar mu ga menene hikimar a ciki ko mi ka ji shi to ka duba ka bi tsari a cikin sa insha Allah zai zama daidai kamar lokacin kan addu'a da malama ta faɗa kan da gaskiya mata ana sakaci da du'a'i addu'a ana sakaci da du'a'i wanda addinin musulunci ya kwatanta mana mai addu'a aka ce kamar mutum mamaci ne wanda baya addu'a baya nema wajen Allah ta'ala to a wajen ware zai nema kamar mutum mamaci ne kin ga mamaci ne ba zai bashi da amfani a rayuwa ko to wanda baya addu'a baya roƙan Allah ababe a wajen Allah to shine kamar mamaci me rayi kuma wanda yake yawan addu'a wajen Allah kullun Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza to ana nufin shine me rai ke ka da baki addu'a la tamkar gawa haka ki to gaskiya ma ta mu tashi mu tsaya ababan duk yanzu zamu neme su a wajen Allah kuma Allah yana san wanda yake roƙa a gare shi ai mi ya san shi ne mai yi shi ne mai sawa shi ne mai hana shi yasa ya nema a wajen shi ce kwar baki nema ba ki miske dan kina da wani wajen da zaki je ki nema to Allah ya ganar da mu Allah ya datar da mu ubangiji Allah ba mu ya bar mu hanya mai daidaiciya yan wani mu da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya afwan
na ga wata biyar Allah tana tambaya wai masu ulsa da yake hana su yin azumi ni ai na wuce wannan ajin ba na ma taɓa shi saboda wannan ulcer sharin shedan ne wallahi saka wa ranku kuka yi cewa kuna da ulcer da za ta bar ku ku yi azumi ba Allah ya fi ku sanin kanku shi ya ba ku rai ya kuma ba ku lafiya in ya ba ku cuta kuma shi ne ya ba ku saboda haka ya san darajarta a jikinku wallahi mu ɗaura wa kanmu abin da ba zai zama mun zo muna da na sani ba don neman rukusa neman sauƙi sai ka ɗauka kanka wai kai ulsarka ta kai ka wai har fa samari gandan gandan saurayi zai iya yawo ya bol zai ɗauki mashin ya gama gari wai ya ce miki baya azumi saboda ulsa wallahi mata mu ja kunnen ƴan matan ƴaƴanmu da samarin ƴaƴanmu wallahi muna da kamasho muna da kamasho wajen kin yin azumin su duk wanda ya ɗauka imagine ne abun ai in ka ji cewa kana da ulsa ta hana ka azumi ta yi kaza ta yi kaza to abin da zai faru ai sai ya tabbata ne shi shaidan ai dama haka yake so in ka sa a ranka haka ne to shikenan ya tabbata amma wallahi tunda Allah shi yace mi matukar ba likita ne ya tantance ki cewa ga mizanin ulcer da yake jikinki ya kai ba za ki iya ini da kishirwa ko yunwa ba to wallahi karki daura kanki cewa wai ke ulsar ki ta hana ki wani sai ya dauki azumi dan wani lokaci sai ya gigice kaza yake ji ka dage akan hakan ka kai azumin yau kai gobe kai wallahi jimi ba zai same ka ba duk wanda yadda zai yi azumin sa wallahi zai yi azumi lami lafiya ni gaskiya kusan ni banna uzuri a wannan masu zancen ulsa saboda naga wata dabar samari wai dabar ulsa na rantse da Allah na ga dabar samari dabar arsa kuma suna ci suna sha da rana kuma mun tattauna da su na ji korafe su wannan izgilanci wa Allah ne ni tun daga sannan ma na cire cewa wai wata ulsa wai tana hana azumi mata mu sa ido a yaran mu mu sa ido a yaran mu Allah zai tambaye ki game da kiwon da ya baki na ajiyar 'ya'ya. in sun yi ganganci wa addini wallahi ke ma kina da kamasho Allah ta'ala ya sa mu dace
sallu ala nabil karim على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار dan uwa mu sai suka ramu zuwa gidan gaskiya Allah ya tukansu da rahama Allah gafarta musu mun ce Allah haskaka musu kabarin su Allah faɗaɗa musu kabarin su in ta mata zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani ya Allah iyayen mu da kakannin mu da mazajen mu da malaman mu Allah ka rayuwar su albarka masu rayi Allah ka rayuwar su albarka Allah ka rayuwar su albarka ka ƙara musu ilimi mai amfani mazajen mu Allah ka rufa musu asiri ka ba su halal su ciyar da mu halal su shayar da mu halal Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da yake kanmu na mazaje da na tarbiyyar yara Allah ka shirya mana ‘ya'yayenmu, ka shirya mana shugabanninmu da sarakunanmu da ƙasarmu, Allah ka rayuwarmu albarka. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
akwai karatun Ramadan in Allah ya kai kwanakin mu